أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مودة أزمي يو راناتا 26 واتو شكرا دبوتا da 443 wanda ya daidai da 27 ga watan 4 shekara 2022 cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana a shekhar sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu a muna cikin suratu at-tauba yayin da muka shiga wato isa ko kuma mayakin tabuka wanda shine kusa wato karshe-karshen yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya halarta ya yaƙi larabawa daga ƙarshe ya zo ya yaƙi rumawa wanda shine ƙarshen yaƙi kusa da ya yi sai koma ga allah na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إن إنهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرة واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين صدق الله العظيم
آه صدق الله العظيم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce in firu kifafan wa fiƙalan ku fita ku tafi yaƙin tabuka wato kuna da nauyi ko ko ba ku da nauyi ai nishaɗan au ghaira nishaɗin au akuya a wa du'afa kuna da ƙarfi ko ba ku da ƙarfi ku fita ku tafi yaƙin tabuka au agniya kuna mawadata au fuƙara ko talakawa a yau lokacin da aka yi yaƙin khandak annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mayaka kusan wato dubu da suka ga yakin zai tsanani mutane kusan 300 ko 400 suka dawo munafukai kenan to wannan yaƙi ma da suka san yana da tsanani yaƙi ne da aka yi sa cikin rani kuma gashi za a fuskanci guri mai nisa kuma mutane ne da suke da ƙarfin wato soja to munafukai suka tsorata ba su fita ba shine Allah yake musu gargadi akan cewa su fita wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi wato da dukiyarku da kuma kawukanku don ɗaukaka kalmar Allah yin haka shine alheri gare ku amma in kun san haka fala ta tasaqalu anil jihad don haka kada ku yi nauyin jiki ga barin fita yaƙi sai Allah ya ce laukana aradan qariban da a ce abin duniya ne ka kirawo su zuwa gare shi abin duniya makusanci ai mai saukin samu wa safaran qasidan da kuma tafiya matsakaiciya lattaba'uka da sun bi ka dan abin duniya mai saukin samu dan neman talaban lil ghanimati walakin ba'udat alaihim shuqqatu sai dai wato nisa ne musu nisa ai almasafatu fatakhallafu suka jinkirta wasu yahlifuna billahi da sannu za su rintse idan raja'atum ilaihim idan kuka dawo gare su su ce muku lawis sata'na la kharajna ma'akum da za mu iya fita fa mun fita tare da ku yuhlikuna anfusahum ubangiji yace suna hallaka kawukan su da yin ƙarya wato rantsuwar ƙarya ai bil halifil kadhibi wallahu ya'lamu innahum lakadhibun ubangiji ya san cewa ƙarya suke a cikin wannan magana da suke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam adana li jama'atin fi adina li jama'atin fi takhallufi ya izini ga wata jama'a don su jinkirta bi shahadin minhu da shahadin sa fa nazala itaban lahu wannan kauli ya sauko wato Allah yana masa zargi wa qaddama al-afwa tatminan li qalbihi Allah ya gabatar da yafe masa wato saboda nutsar da zuciyarsa ba'dul munafiqin ista'zanu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin munafikai sun nemi izinin annabi akan su jinkirta ga barin yakin tabuka fa adina lahum fi takhallufi fa qala Allah afa Allahu anka lima adinta lahum a shi annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake a wajen ansa umarnin Allah duk abin da Allah ya ce ya yi to zai yi har sai ya yi yadda ya wuce iyaka Allah ya ce a'a ka bari ya yi ba tun da kaga Allah ne ce khudil afuwa kaga saboda haka ya yafewa munafukai ya san su munafukai ne kuma Allah bai dada haka ba to ya ce a'a haka bai dace ba qaddama al-afwa لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الخوف من الله Allah ya gabatar da cewa na yafe maka izini da ka bawa munafukai saboda annabi ya kasance mai tsananin tsoron Allah ne law sabaqa lima azinta lahum da wannan zargi ne ya fara gabatowa qabla an yati al'afu gabanin yafiyar ta zo la quti'a qalbuhu da zuciyarsa za ta yanke min shiddatil khawf min Allah dan tsananin tsoron Allah falihada alima Allah minhu dalika dan haka Allah ya san haka daga gare shi fa qaddama al'afwa eh hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu me yasa zaka ba munafikai izini ai da zaka bari har masu gaskiya cikin hanzari su bayyana gare ka wa ta'lamu al-kadhibina kuma ka san masu ƙarya a cikin hanzarin la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir yace mu'minai ba za su nemi izini a wato rashin zuwa yaƙi an yi jahidu bi amwalihim cewa ba za su yaƙi da dukiyarsu da kawukansu wallahu alimun bil muttaqin Allah shine masanin masu tsoron Allah shi yasa ya gaya maka haka inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billah sani masu neman izini rashin zuwa yaƙi su ne waɗanda ba sa jin tsoron Allah bi ma'ana ba su ba da gaskiya da Allah da ranar ƙarshe warta bat qulubuhum fi dini zukatansu suka yi shakku akan addini fahum yataraddadun suna kai kawo ai suna dimuwa ya tahayyaruna fi raibihim cikin dimuwansu annabi sallallahu alaihi wasallama yace man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsa mata ala shu'batin min an-nifaq yace duk mutumin da ya rasu bai taba zuwa jihadi ba kuma bai taba gaya zuciyarsa cewa zai jihadi ba yace wannan ya mutu akan reshen munafurci abinda ake nufi a lokacin ana jihadi a ƙasan musulmi ne kullum za a tafi yaƙi amma mutum bai taɓa zuwa yaƙi ba kuma bai taɓa niyya ba kaga wannan banda munafiki ba wanda zai haka yi eh shine walau aradul khuruja da sun yi niyyar fita tare da kai la addu lahu uddatan da sun tana da tanadin su uhbatan min al-alati waz-zadi walakin kariha Allahu bi'athahum Allah ne ya ƙi tashinsu tare da kai, fasabbatsahum ai kassalahum ya jinkirtar da su shi ne sa musu lalaci, wakila lahum uq'udu ma'al qa'idin ku zauna tare da masu zama ai al-marda marasa lafiya wan nisa'i wasu biya ne da mataye da yara qaddara Allahu ta'ala dalika Allah ne ya kaddara haka law kharaju fikum ma zaduk okay
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wato, dalilin da ya sa ba su fita yaƙi ba shine hikimar haka. ya ce wa lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita cikinku ba abinda za su ƙara muku face ɓata tsakaninku fasadan bi takhdilil mu'minin wajen wa mu'minai kyaliya wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata da za su yi sauri a tsakankaninku da tafiya da gulma suna neman wato ta da fitina a cikinku yatlubuna lakumul fitnata bi ilqa'il adawati jefa kiyayya tsakaninku shi yasa Allah bai sa suka fita yakin ba wannan shine hikimar kuma a cikin ku wa fikum sama'una lahum akwai masu jin zancen su ai ma yaquluna sama'a qabulin wallahu alimun bil zalimin Allah shine masanin azzalimai nan shi yasa ya hana su fita yaki al munafiquna takhallufuhum maslahatun lil muslimin munafukai jinkirtar su ga barin yaƙi wannan maslaha ce ga musulmai law hadaru la takasalu da sun halarci yaƙin za su yi kasala wa da'awhum ila al-kasali za su kira musulmai ma zuwa ga lalacin nan wala afsadu ala al-muslimin za su yi barna ga musulmai wala adkhalu bainahum al-adawata bisababin namimati za su shigar da kuma kiyayya tsakanin musulmai din da gulman da za su yi ta yi wannan tilka adatin munafiqin wannan ita ce al'adar munafikai tsakanin wato masoya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi sharrin mutane su ne wato masu gulma tsakanin mutane ko masu raba tsakanin masoya wallahu alimun bil zalimin ai wato munafikai wajibun ala man atahu namamun an yatrudahu shehu ibrahim radiyallahu anhu yace wajibi ne idan mai gulma ya zo maka ka kore sa kuma yukazzibahu ya karyata shi jaa rajulun ila al-hasan al-basri wani mutum ya zo zuwa ga hasan al-basri fa qala lahu fulanun qala fika kaza wa kaza wani ya ce maka kaza da kaza wa adda ashiya qabihatan ya kirga abubuwa muna na qala lahu sai ce mata yaushe fada qala amsi qala lahu amsi jiye gaya maka qala lahu fi ayi mahallin a wani guri ya fadi haka qala lahu fi darihi a gidansa qala kunta fi darihi kai ma kana gidansa qala na'am kuntu fi darihi qala walima me yasa ka je gidansa din qala da'ani ila walimatin ya kira ni ne zuwa ga cin abinci qala kam akalta indahu min alwani at'ami launin abinci nawa kaci adda lahu samaniyata alwanin ya kirga masa launi guda takwas qala lahu wai haka كيتنك بطنك تسع كل هذا من ألوان الطعام ولا تسع كلمة سمعتها منه yace cikinka zai yalwaci waɗannan launin abinci kala takwas amma ba zai yalwaci kalma guda ɗaya da ka ji ta daga shi ba eh izhab anni ka tafi ka barni afsatta alayya nafsaka ka bata muni kanka ma li'anni la atiku bika ba'du ba zan taɓa yarda da kai bayan haka ba har abada kuma afsatta alayya sadiqi ka ɓata muni abokina ma li'annaka ballaqtani ash-sharra minhu ka isar muni da sharri daga wajensa idhhab wa la tarji ilayya ka tafi kada ka dawo jina hada huwa alladhi yastahiqu annamama annamamu an yu'amala bihi shine abin da ya dace mai gulma a mu'amalance shi da shi eh kamar yadda gulman ya zama ba shi da kyau jin gulman ma kuma haramun ne saboda haka karka yadda ka ji eh laqadib taghawul fitnata min qablu ai gabanin haka ma sun nemi fitina farkon zuwanka madina wa qallabu lakal umura suka jujuya lamura gare ka ajalul fikra fi kaidik wa itali dinik suka yi ta makircin yadda za su bata addininka su munafukai hatta ja alhaqqu har taimakon Allah ya zo wa zahar amrullah addinin Allah ya rinjaya wa hum karihun su munafukan ba sa so eh na'am
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم ubangiji ya ce wa minhum man yaqulu dhalli a cikin munafukai akwai wanda zai zo ya ce ka bashi izini fi takhallufi wato wajen jinkirta kada ya je yaƙi wala tafcinni kada ka fitine ni munafiqun yuqal lahu aljadd ibn qais wani munafiki ne ana kiransa jaddu dan qaisu da'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kirasa halaka fi jiladi bani al-asfari fi jihadin nasara ya ce ka zo mana mu je wato fada jihadi ga wato rumawa su ne banul asfari idan jahadnan nasara fasabaina muka ribato min banatihim wato 'ya'yansu a urzika shay'an min banatihim zan baka wani abu daga cikin 'ya'yansu qala ya rasulullah inni mughramun bin nisa ni mai kwaɗayin mata ne wa akhsha in ra'aitu nisa banil asfari alla asbira anhunna ina jin tsoro in na ga wato matan rumawa ba zan yi haƙuri ga barinsu ba fa'aftatina idan lifi takhallufi anil jihadi kamuni izini na jinkirta ga barin jihadin kuma wannan duk ƙarya yake yi banul asfari humun nasara auladu isa ibn ishaqa summu banil asfari li'anna jaddahum dhahaba ila baladin kakansu ya je wani gari fatazawwaja bi amatin sauda'a faja'atu bi waladin asfar sai ta zo masa da da yelo eh fa kharaja minhu an-nasara nasara daga wannan suka fita falihada ja'u sufran dan haka ne suka zo suna da yelo eh ala fil fitnati saqatu Allah ya ce bari ai sun fada fitinan ma rashin zuwa yakin shine fitina wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin su san cewa wutar jahannama mai zagaye kafirai ce ba su da makubuta ga barinta in tusibka hasanatun tasum idan farin ciki ya same ka kamar ka samu nasara ko ganima sai muzanta munafukai wa in tusibka musibatun idan ko wani tsanani ya same ka ya kulu kad akhadna amrana a mu ai mun riƙi lamarinmu cikin kula da ba mu bisa ba da mu ma mun bisa ai ya same mu gabanin haka wa yatawallau sai su bada baya wa hum farihun suna masu farin ciki da abin da ya same ka to Allah yace ka gaya musu lan yusibana illa ma kataballahu lana babu abin da zai same mu dama sai abin da Allah ya kaddara mana ko a ina kake Allah zai wato dora maka wannan abu huwa maulana shine majibincin lamuranmu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun dukkan mu'minai su dogara ga Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak dama abin da ya same ka bai kasance zai kuskure maka ba abin da ya koyi kuskure maka dama Allah bai kaddara zai same ka ba eh Allah kiyaye eh min shartil imani al imanu bil qadri daga cikin sharadin imani imani da kaddara kaddara kuma ko alheri ko sharri duk abin da ya samu mutum yayin imani cewa Allah ya dora masa kada ya kokari ya dangantawa abun ga halitta wannan yana kai mutum zuwa ga kafirci eh shedan shine bai imani da kaddara ba eh yayin da Allah ya halicci annabi Adamu ya fifita sa kansa kaga Allah ya kaddara fifikon nan sai ki yarda to duk mutum da baya yarda da kaddaran Allah yana aikin shedan ne wattawakkulu ala Allah tabaaraka wa ta'ala huwa tariqul quwwati dogaro da Allah shine hanyar karfi wato koma bayan wani abu na'am
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون na'am فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wato a gaya wa munafukai dama suna sauraron mu da wani abu ne face wato ki- a ƙarshe guda biyu ɗaya daga cikin ƙarshe guda biyu ƙarshe kuma dukkan su masu kyawu ne a wajen musulmai eh wato ihda al-husnayn shine an-nasru aw ash-shahadatu ko su samu nasara wannan kyakkyawa ne gare su in dai mu- in mutuwan ne ma aka yi wannan kyakkyawa ne a guri a gare su abin shahadatu wa nahnu natarabbasu bikum mu ma muna saurara muku an yusibakumullahu bi'adabi min indihi Allah wato ya dora muku azaba daga gurinsa auko bi aidina da hannayenmu bi an yu- yu- wato yu- yudina lana fi qitalikum fatarabbasu bina ku saurara mana inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna sauraron karshen da zai same ku wal anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum duk abin da za ku ciyar wato Allah ba zai karba daga gare ku ba tilas ne ko ko cikin biyayya innakum kuntum qauman fasiqin ku mutane ne fasikai shi yasa Allah ba zai karbi ciyarwar ku ba wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum babu abin da ya hana a karbi ciyarwar su illa annahum kafaru billah sun kafirce wa Allah da manzonsa wato su munafukai munafukan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daban ne suna tsoron a kashe su ne kawai suka furta musulunci amma kafirai ne wala ya'tuna salata ba sa aikata sallah illa wa hum kusala sai suna cikin lalaci wala yunfiqun illa wa hum karihun annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada yace asqalu salati ala almunafiqin wato salatu al-isha wa subhi wato mafi nauyin sallah ga munafikai sallar asubahi da sallar wato isha saboda lokacin lokacin shagalta ne in ba mutumin Allah ba ba wanda zai kula da wannan sallah eh Allah ya kiyaye amma malamai suna ganin a yanzu ba wai sallar asuba da isha za ta zama alamar munafiki ba duk lokacin da ka shagalta da wani abun duniyanka za a yi sallah a wannan lokacin ba za ka iya barinsa ka zo ka yi sallah ta wannan shi ma alamar munafurci ne eh misali tsakiyar azahar shine tsakiyar kasuwanka kaga mutum in zai bar wannan abun ya zo ya bauta wa Allah to kaga alamar mumini ne la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah idan kuma la'asar ne shi ma haka ne idan isha'in ne ma shi ma zai zama haka wala yunfiqun illa hum karihun ba sa ciyarwan ma dama sai ba sa so sai Allah ya ce fala tu'jibka amwaluhum yawan dukiyansu kada ya wato burge ka kai mukhatab wala auladuhum ko ko ko ƴaƴansu innama yuridu Allah an yu'adhibahum biha fil hayati dunya Allah yana son azabtar da su ne da dukiyar da ƴaƴan a duniya ne wa tashaqa anfusuhum wa hum karihun har su mutu suna wato kafirai eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu eh wannan mala duka zona a guri okay to shikenan wato Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma wala yu'dil imana illa liman yuhibbu baya bada imani sai ga wanda yake so zaka ga mutum wanda babu kamar shi a wajen Allah yafi kowa shan wahalan duniya wanda kuma yafi kowa kaskanci a wajen Allah Allah ya bashi duniya to bada duniya ba shine ma'auni ka zama wani abu a wajen Allah ba ko kusanci ka samu ga Allah to ba wai duniya zai baka ba imani zai baka shi yasa Allah ya ce fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum bal bari ma azaba ne mutum yanzu yazo ya tabauta wa duniya da ƴaƴa ai wannan ba karamin azaba ba eh bayyana ta hadhihi al-ayatu anna kasratal amwali wal auladi azabun fid dunya waɗannan ayoyi sun bayyana cewa yawan dukiya da yara ma azaba ne a duniya wa azabun fil akhirati azaba ne kuma a lahira wa bayanu dalika bayanin haka annal insana mula'un bi hubbil mali shi mutum yana kwaɗayi wato da yawan dukiya li'annahu yara annal mala يعطي قدرة على اكتساب الكمال فإذا جد الإنسان إذا متن يوازو في طلب المال يلقى عذابا زي هدود عذابا وجو هل النيمة قبل أن يجد المال قبان يسام دوكيا وهذا عذاب نيتي وانا عذابا وإذا وجد المال بكثرة إذا كو يسام دوكيا ديوا حرص على حبه zai kwaɗayin kiyaye dukiyan wa jam'ihi da tara shi wa ziyadati da ƙaruwansa wa hada azabun wanda shi ma azaba ne yastaghriqu jami'a ma indahu min al-a'dha'i zai durmiyar da duk abin da yake da shi na gabbai fa ainahu la tanzurani illa ila ad-dunya idan sa ba sa kallon wani abu sai duniya wal udhunani la tastami'ani illa lid-dunya kunnuwansa ba sa sauraron komai sai duniya wallisanu la yatakallamu illa fi dunya harshensa baya magana sai a duniya wal qadamani la tamshiyani illa ila dunya kafafuwansa ba sa tafiya izuwa ko ina sai duniya wal yadani kadhalika hakanan hannayensa su ma ba sa kama komai sai duniya wal qalbu mustaghriqun fi hubbil mali zuciya kuma ta dirmaya cikin son dukiya fa idza waqa'a fi ayyi musibatin idan ya auka wa kowace masifa kana alaman fi qalbihi zai zama ciwo a zuciyarsa wa azaban da azaba wa idza jama'a al mala idan ko ya tara dukiya hatta kasura la yakhlu min ahdi amrayni ba zai wofanta daga ɗaya daga cikin lamura biyu imma an yadhhab al malu anhu ko ko dukiyar ta tafi ta bassa wato ya halakul malu dukiyar ta halaka wa yabqa huwa sai wanzu shi fa hada azabun shadidun alaihi wannan azaba mai tsanani ne gare shi ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a tausayawa wanda Allah ya wadata shi kuma ya talauce saboda yana cikin azaba eh kamar malami ma yace a tausaya masa in yana cikin jahilai shi ma wannan azaba ne al-faqru ba'da al-ghina wato talauci bayan wadata aw yadhhabu huwa wa yatruka al-mala koko shi ya tafi ya bar dukiyan idza dhahaba huwa yufariqu ad-dunya idan shi ya tafi to fa zai rabu da duniya ya tafakkaru fi ma indahu min al-amwali yana tuna abin da ke wajensa na dukiya wa huwa la yuhibbu illa al-mala baya son komai sai dukiya wa ya'lamu annahu yufariqu mahbubahu al-ana zai rabu da abin son sa wa yadhhabu ila mahalli kurbatin zai tafi gurin bakin ciki wa dhiqin da unci yace hada azabun shadidun wannan azaba ce matsananciya wa idha atalil akhirati idan ko yazo ya lahira fa halaluha hisabun halal in duniyan hisabi ne wa haramuha iqabun haramun ta kuma uquba ne فبهذا تبينوا أن كثرة المال عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة ده هكذا كغاني يوان دوكيا عذاباني الدنيا دلاهرة الله كياي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato abdurrahman ibn auf yana daga cikin mawadatan sahabbai yace zai shiga aljanna bayan shigan sahabbai da shekara 500 saboda hisabin dukiyarsa kaga sahabin annabi ne sai sun shiga bayan shekara 500 zai shiga eh dan mutum duk abin da ya taɓa mallaka a duniya sai an masa hisabi da shi ko naira ɗaya shiga hannun mutum ya fita to kaga yawan dukiyar yawan azaban kenan in dabbobi ne ma duk dabban da ka taɓa sai an maka hisabi da shi an gane mutum ya kiyaye ko bai kiyaye ba in ya zama halal ne ma kaga gashi in haram ne ma ga yadda aka fara maulamu shi ahmad tijani radiyallahu anhu ya kasance ya karanta daga duniya saboda kiyaye wannan haƙƙi an ce idan aka kawo zakara a gidansa zai ce a kawo kaza saboda tsoron shiga haƙƙin wannan zakaran ko kazan in dai za a je su bayan kaza a yi ba sai ce to a kawo masa zakara in zakara ne ce a kawo kaza saboda za su yi barbara in ba su yi barbaran nan ba kuma akwai haƙa wajen Allah zai kama mutum idan aka kawo rago aka ɗaure sai ce a nemo masa tinkiya idan aka kawo tinkiya sai a ce a kawo rago to saboda haka wannan duka kiyaye haƙƙi ne idan Allah ya baka dabba to ka ciyar da shi ka shayar da shi ka masa inuwa wadatacce in dai baka yi ba Allah sai ya maka azaba cin sa da shan sa duka sai Allah ya tambaye mutum a mutum zai ce akalla so uku ya daura dabba so ɗaya in ba za ka iya rike su malanka sai da su mana eh marra Sulaiman ibn Dawud ala rajulin annabi suleiman ya bi ta kan wani mutum wa huwa yarkabu riha sai na suleiman yana kan iska wa tuzallilu yuro tsuntsaye suna masa inuwa wa yamshi hawlahu aljin wal insu mutane da aljanu suna tafiya a gefen sa wal wuhushu da namun daji wad dawabu da dabbobi wal hayawanatu da ma dukkan dabbobi suna tafiya a gefen annabin Allah suleiman faƙalar rajulu ma aksara ma a Allahu libni Dawuda mamakin yawan abin da Allah ya ba ɗan Dawuda sai annabi Suleiman ya ce la tasbihatun wahidatun khairun mimma uti ibn Dawuda kace subhanallahi guda ɗaya wannan yafi abin da aka ba ɗan Dawuda nan da kake gani ka ce subhanallahi guda daya yace yafi lianna hada kullan yafna duk wannan abin da ka gane ce zai kare eh wa tasbihatun wahidatun tabqa tasbihi guda daya kuma zai wanzu eh to saboda haka mutum Allah ya bashi imani shine baiwa babba da ya masa baiwar Allah ita ba ta yankiya la maqtu'atun wala mamnu'a eh Allah ya ba su tarin duniya saboda su wahala wa tashaka anfusuhum har su mutu wa hum kafirun suna kafirai Allah ya kiyaye na'am
wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون نعم ومنهم من يلمزك وفي الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخرون نعم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إنا إلى الله راغبون
na'am wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace law yajiduna malja'an da a ce munafikai za su samu wata mafaka aw magharatin ko ko wani kogo nan ne ko نعم نعم ويحلفون wa yahlifuna billahi innahum laminkum munafikai suna rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku mu'minai amma Allah ya ce wa ma hum minkum ba sa tare da ku walakinnahum qaumun yafraqun mutane ne da suke tsoro a kashe su kawai yakhafuna an taf'alu bihim kal mushrikin fa yahlifuna taqiyatan sai su yi rantsuwa saboda wato tsoro law yajiduna malja'an da za su samu wata mafaka aw magharatin koko wasu ko kogo aw muddakhalan koko wata kofa lawallau ilaihi za su koma ga wannan gurare wa hum yajma'un suna cikin sauri eh wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin munafikai akwai masu aibataka a cikin wato karbar sadaka nazalat hadhihi al-ayatu fi ahdi al-munafiqin yuqalu lahu abul jawazi wannan aya ta sauka a wani munafiki da ake ce masa abul jawazi nazara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya kalli annabi wa huwa yaqsimu sadaqati annabi yana rabon sadaka ai zakka faqala akwai riwaya da ake cewa zul khuwaisira nema faqala unzuru ila sahibikum yu'ti sadaqatikum li ru'ati al-ghanam ku duba mutumin nan naku yana bada wato zakka ga wato makiyaya awaki wa yaz'umu annahu ya'dilu yana raye cewa shi adalci yake qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam man ya'dilu idza lam a'dil ai babu mai gaskiya idan ni ban ji gaskiya ba to wannan fadan kaliman da yayi yayi ridda kuma riddan da babu tuba duk mutumin da ya taba annabi to wannan riddansa babu tuba kawai kisa ne ko ya aka yi Allah ya kiyaye amma mutum ya taba Allah za ma a nemi tuban yustatabu in bai tuba ba sai a kashe sa amma banda annabi dalili haƙƙin annabi din Allah baya yafe shi aya haƙƙin mutumin ya shiga to ba a yafewa shi eh shine abu guda biyu ne sai annabi ya ce masa khifta wa khasirta ka tabe kai asara illam a'dil falamma walla yayin da ya bada baya kala saya kuruju min ju'ju'i hadha ar-rajuli a wani riwaya saya kuruju min dhi'dhi'i hadha ar-rajuli qaumun wasu mutane za su fita daga kirji ko asali na wannan mutumi tahqiruna salawatikum inda salawatihim za ku rena sallolinku a lokacin da suke sallah wa siyamakum inda siyamihim za ku rena azminku tare da azminsu wa qira'atakum da karatunku inda qira'atihim wa hum marqu min ad-din amma sun fice daga addini sun yi ridda muruqa sahmi min ar-ramiyati kamar fitan kibiya daga abin da ya harba annabi sallallahu alaihi wasallam yace law adraktuhum laqataltuhum sharra qitlatin da zan riske su zan kashe su mafi munin kisa eh inna fi qatlihim la ajran wato akwai lada a kashe su huwa jaddun najdiyin haula shehu bra yace wannan shine kakan wato waɗannan mutanen najadu eh wannan sune khawarijawa sayyidina ali ya yake su sun ce sayyidina ali ma kafuri ne an gane ai yanda suka ga annabi wannan to sun ga sayyidina ali to har gobe duk mutum musulmi da zai kalli mutum musulmi dan uwansa ya kafurta shi yana tare da waɗannan mutane in dai ba ridde ba don wani sabo da ya yi to ba a kafurta mutum musulmi da aikata sabo duk wanda kaga yana aikata yana kafurta dan uwansa musulmi akan yayi laifi to wannan shi ma yana tare da waɗannan mutanen khawarijawa an fahimta yi to saboda haka mutane a kula a cikin al'umma din akwai mutanen nan ba wai wasu mutane ke bantattu ba ne duk me a kafirta mutum dan uwansa musulmi akan wani laifi yana tare da waɗannan Allah kiyaye wa minhum hal yanzu daga cikin munafukai akwai man yalmizuka fi sadaqati wanda zai aibace ka a cikin bada zakkan nan sadaka fa in udu minha idan aka basu daga ciki radu sai su yarda wa in lam yu'da minha idan ko ba a basu daga ciki ba sai kaga suna fushi eh إذا قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم هذه القسمة مستقيمة إذا النبي ربا مسو ربوسس عربون ياي ديدي وإذا لم يجدوا نصيبا إذا كب سامو ربوبا فالقسمة عندهم جائرة كسو ربو وجنسو ربن ظالمين إيه الله يتي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله da za su yarda da abun da Allah ya ba su da manzonsa na ganima wa qalu hasbunallah suka ce ubangiji mu ya ishe mu sayutina Allahu min fadlihi Allah wato zai bamu daga falalansa da manzonsa min ghanimatin ukhra ma yakfina inna ila Allah ragibun mu masu so ne a wajen Allah wannan ya faru a yakin Hunainu kamar da muka karanta jiya eh na'am
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم Na'am. Wato a cikin tafsiri mun faɗa cewa zakka da gado waɗannan abubuwa Allah ne raba su. Saboda matsala ne na dukiya wanda inda annabi ya shiga ciki to za a sa zargi a ciki. To Allah da kansa ne raba waɗannan abubuwa kuma da waɗanda za a bawa. Yace inna masadaqatu waɗannan da suke aibatarka a cikin bada zakka ɗin to su sani. inna masadaqatu lil fuqara'i zakka ana bada ita ga talakawa ne da miskinai qasama qasama Allah tabaaraka wa ta'ala sadaqati Allah ya raba zakka ala hadhihi al asnaf al thamaniyati wadannan nau'uka guda takwas masrufatu lil fuqara abun bayarwa ne ga fakirai sune alladhina la yajiduna ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim sune wadanda ba sa samun abin da zai ishe su eh wato shi ko miskini shine wanda ba shi da komi shi ko fakiri shine wanda za yana da wani abu amma baya isansa eh wal amilina alaiha sai kuma masu aiki akan zakka din su ma ana basu koda mutum Allah ya wadata shi idan aka sashi sa'i to zai ba shi zakka saboda haqqul aini aiko wal amilina alaiha ay as-sadaqati min jabin mai karbo zakka wa mufarriqin da mai rabawa wa qasimin da mai rabo wa katibin da mai rubutu wa hashirin mai tarawa waɗannan duk gwamnati za ta ba su zai yi mai cire zakka ma a bashi zakka an gane ayi gashi kana cire zakka kuma za ka karbi zakka misali mutum yana da 'yan tumakinsa arba'in yana da mata guda hudu yara kamar wato arba'in yanzu tumakin nan idan za a sayar da su a shekara zai ciyar da gidansa kaga amma yana cire zakka kuma shi wato fakiri ne mabukaci ne amma banda haka mutum in ya tabbatar yana da wadata ta shekara yana cire zakka to haramun ne ci zakka amma yawan mutane suna yi wannan muna gani su suna da wadata isasshiya an sani zaka samu mutum yana da kamar shanu tamanin. yana cire dabbobi yana cire zakkan kuɗi kuma yana karban zakka annabi ya ce haramun ne kake ci suhut ya kira shi shine kuma alharamul khabith haram mafi muni ne ma shi saboda haka mutane a kiyaye in baka sani ba daga yau ka sani in ka ji kuma Allah zai kama ka eh idan mutum ya kai matsayin da ya wadata tsawon shekara to ba zai ci zakkan ba kwata kwata eh li yuslimu wal muallafati qulubuhum haka waɗanda ake so a taro zukatansu zuwa ga musulunci li yuslimu dan su musulunta an ga zukatansu sun karkata tare da musulmai duk abin da musulmai suke suna tare da su asiri za mu taya ku azumi ma bari za mu raka ku masallaci irin waɗannan abubuwa an ga zukatansu sun karkata ga musulunci to za a ba su zakka au yuslimu wato liyuslimu au yathbuta islamuhum au yuslima nudara'uhum koko ma kamannin su su musulunta au yadhubbu anil muslimin koko dan su kare musulmi idda'a ba'dhu nasi Shehu Ibrahim ya ce wasu daga cikin malamai sun raya naskha hadhihi al-ayati wannan aya an soke ta wato wal mu'allafati qulubum din musamman a malikiya wa hiya ghairu mansukhatin wannan ba sokekkiya bane Shehu Ibrahim din dama yace awjad awjadani haqqan li jabr al-kasri inma an-nasu taraku al-amal biha faqat yace kawai mutane ne suka bari har gobe aya ko wadanda ake kudayin su musulunta to za a rika musu alheri saboda su kudayin musulunci din eh haka ana ba da zakka fi fakkin riƙabi a wato kwance wato bayi almukatabina mutum ne bawa an ce kawo miliyan goma zai yantu to an karbi zakka sai a bashi miliyan goma ya je yantar da kansa musulunci yana wannan aiki wal gharimina da ko masu bashi mutum bashi ya masa yawa zai iya zuwa ya karbi zakka ya je biya bashi ya halatta wa fi sabilillah kuma ya halatta a bada zakka wato don jihadi a sayi wato kayan tanadin yaki aje amma kamar gina masallaci ba zai yi ba dalili ai gina masallaci haƙƙi ne na musulmi dole su yi to saboda haka ba zai yi a ɗauki zakka a gina masallaci da shi ba amma jihadi wannan kuma aiki ne na Allah saboda haka Allah ne ce a bayar amma ba zai yi mutane a tara zakka a ce za a gina musulmai masallaci suna wani aiki ne musulman ba su gina masallaci ba ma wabni sabili da kuma matafiya almunqati fi safarihi wanda ya yanke gabarin hanya ko da mawadaci ne yana tafiya yana da mota kamar ta miliyan goma sai mota ta ɓaci a dokar jeji ba shi da ci ba shi da sha an taro zakka sai a ce a ba wannan shi ma wabni sabili faridatan min Allah Allah ya faralta wannan daga gare sa wallahi alimul hakim Allah shine masani da halittunsa goni a cikin abin da yake yi eh na'am
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم نعم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين
wato daga cikin munafukai akwai masu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam su ce annabi sallallahu alaihi wasallam kunni ne su bayin Allah suna kai makami ana kiransa maqamur rida idan sun kai makamun rida duk abin da aka gaya musu suna yarda da shi dalili su ai ba su san ma ana ƙarya ba sai kaga an dauki magana ƙarya an je an gaya wali babu kamar sa ko malami ya yarda da ita to shi bai san ana wannan abun bane an fahimta yi wannan makami ne akwai wannan ya taba gaya mana sayin na shiradul jami wani mutum baya sallah sai ya zo ya samu modibbo shuwa ya ce masa ni yanzu na kai har an bani wata tsarika ma ina da ce Allah sarki har da tsarika aka samu yace eh shikenan ya tashi ya tafi sun hadu da sayin na a hotel sai ya gaya masa yace banza makarici kwanan ka nawa ma wai baka yi sallah ba yace mu ba kamar modibbu shiwa da zaka je ka gaya ƙarya ya yarda ba yace mu ba ma yarda yace gashi a fuskan ka baka sallah an fahimta yi to shi yasa ko da irin zaka gani masu riwayan hadisi ba sa karban hadisin ubbat da sufiya saboda su suna yarda da duk abin da aka gaya musu an ce annabi ya ce kaza Allah annabi ya faɗi kaza la ilaha illallah shikenan an yarda an gane ayi amma shi mutum wanda shi ma yana dan taba ko baya taba ya san ana yi to in ka gaya musu ce a ban yarda ba an fahimta yi to da yawa daga cikin bayan Allah ana musu haka to shine za su je su gaya annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai ce ya yarda sai dai in Allah ya kawo masa wayi ko ya sani ma zai bari هذه نزلت في منافق تكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرسول أذن واحد النبي شي كنين قداء من أتاه وأخبره خبرا وأقسم له يصدقه فقط دو وان ديزو يقع النبي لاباري يرنس إمسا كوز إيرا فعلى هذا يقولون ما شاءوا akan wannan suke faɗan abin da suka zo fa idza atau ila annabi yunkiruna su faɗi abin da suke so in sun zo jani suke wallahi ba mu faɗa ba wa yahlifuna sai su rantse eh wa yaquluna huwa udhun to Allah yace ku ce musu shi kunne ne na alheri baya jin sharri la mustami'a sharrin ba mai sauraron sharri bane ko da sharri ne a wajen ku ne yuminu billah ya ba da gaskiya ga Allah da kuma an- a- da yuminu billahi wa yuminu lil mu'min yana gaskata mu'mine abin da suka gaya masa wa rahmatun shi rahma ce ga Allah daga Allah lil ladina amanu minkum ga waɗanda suka ba da gaskiya cikinku wallazina yuzuna rasulallah kaga waɗanda suke cutar da manzon Allah waɗannan munafukai lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi yahlifuna billahi lakum suna masu rantsuwa gare ku yayin da kuka dawo daga yaƙi liyurdukum don su yardar da ku wallahu wa rasulu ahqqu an yurdu Allah da annabi ya dace su yardar a wato masu tafsiri sun ce Allah ya ce wallahu wa rasulu ahqqu an yurduhu kaga ai abu guda biyu aka ambata amma damirin aka kawo guda daya to yardan Allah shine yardan annabi yardan annabi shine yardan Allah in dai su mu'mine ne sai abin da Allah zai yarda da, da, da su da annabi sallallahu alaihi wasallama na'am
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون na'am wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace su sani alam ya'lamu ba su san cewa annahu man yuhadidillah duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa fa anna lahu nar jahannama wutar jahannama ta tabbata gare sa kuma zai dawwama ciki dalikal khizul azim Allah yace lalle wannan shine wato kaskantarwa mafi girma yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun a duk lokacin da suka ji sura ta sauka munafikai sai su ji tsoron kada ya zamanto mu aka saukarwa kamar yadda a suratul munafiqun Allah yace yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah an la yufakun tunabbi'uhum bima fi qulubihim surar da zata bada labarin abin da ke cikin zukatansu minan nifaqi wa hum ma'a dhalika yastahzi'un duk da haka cikin izgilanci suke fada a menene ba akan mu ne aka saukar ko ba akan mu ba qul istahzi'u Allah yace ku yi ta izgilancin ku inna Allaha mukhrijum ma tahdharun Allah zai fito da abin da kuke jin tsoro duka abin da ke cikin zukatanku ay ikhrajahu min nifaqikum min nifaqikum hada kullan kana fi ghazwati tabuka duk wannan abubuwan da aka bada labari Shehu Ibrahim yace a yakin tabuka aka yi sa لما رجعوا من تبوك صار جحش بن حمير جحش بن حمير يا كسنشي وكان من المنافقين يقول والله إن كان الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو حقا idan dai abin da annabi yake faɗa da gaske ne fa nahnu sharrun wato min al-hamiri ai mun fi jakuna ma sami'ahu hudhaifatu fa qala lahu na'am الذي يقول الرسول حق وأنتم شر من الحمير فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه فجاء جحش حذيفة يزو يقع النبي وانا مغانا شي جحش يزو وأقسم بالله أنه ما قال هذا بيفتي وانا مغانا با إيه ولا إن سألتهم
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون نعم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم na'am wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wala in sa'altahum idan ka tambaye su akan abun da suka faɗa la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab mu muna kutse ne kuma muna wasa gannan ba da gaske muka faɗe ta ba fil hadisi linqta'a bihi tariqa saboda mu yanke hanyar mu ne muna yi wa kanmu tasliya walam naqsud dalika ba mu nufi izgilanci ba sai Allah ya ce ƙarya kuke Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kace musu a kuntum tastahzi'una me yasa kuke izgilanci da Allah da ayoyinsa da kuma manzonsa har gobe wannan magana ba wai labari muke karantawa ba har gobe akwai ta mutum ya kiyayi wato wasa da abun Allah duk baiwan Allah da ya ajiye mutum ya kiyaye ta duk wani sha'airu na addinin musulunci mutum ya kiyaye ta ko da kiran sallah ne mutum in yana yi ko ko wani abu yana karatu bai iya ba alhali wato ko muryan shi ba daɗi sai kake masa izgilanci to zai shiga wannan qul abillahi wa ayatihi kaga ayoyin Allah duk abun da ya ajiye to saboda haka zai shiga ko ko wani malami za ka yi masa izgilanci saboda kare na shi wal abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un kada ku yi izgilanci da su la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kun yi ridda bayan imaninku zahara kufrukum ba'da idharil iman inna afu an ta'ifatin minkum idan mun yafe wasu jama'a daga cikin ku sun tuba bi ikhlasiha wa tawbatiha ka jahsh ibn humair sahhat tawbatuhu wannan munafikin tubansa ya inganta wa taraka nifaqa wa sara mu'minan haqqan ya bar munafinci ya zama mumini na gaske hada afa Allahu anhu Allah ya fi masa nu'adhib ta'ifatan minkum zamu azabtar da wasu fa wanda basu wato dena abin da suke ba eh كان في المنافقين كان في المدينة من المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 300 من المنافقين أزامن النبي أن سامي منافقين رئوكو المدينة كدي و170 من المنافقان منافقات مات يكما 170 kaga munafikai 470 duk wannan sun cutar da annabi hada fi ahdin nuri wannan a zamanin haske ne to ina ga zamanin mu eh to saboda haka Allah ya kiyaye mutum in ya san yana aikata irin waɗannan abubuwa ya tuba koma ga Allah bi annahum kanu mujrimin lalle waɗannan sun kasance masu laifi Allah ya ce al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd munafukai sashen su daga sashe ne muminai ya ce auliya'u wato ya ce walmuminu ba'adun auliya'u ba shi munafiki da dan uwansa munafiki ba sa son juna za su haɗu ne dai su yi makircin su amma wannan yana tafiya wannan zai zagi wannan wannan zai zagi wannan wannan kullum haka munafukai suke to kaga Allah ya ce ba son juna suke ba suna dai tare a jiki ne mutashabihuna fi din ka abadi shay'il wahid ya'muruna bil munkari suna umarni da abin ki shine kafirci da sabon Allah wa yanhauna 'anil ma'rufi suna hana aikata alheri shine imani da biyayya ga Allah wa yaqbiduna aydiyahum sai su kame hannayensu ga barin ciyarwa cikin Allah nasullaha sun bar bautan Allah dalilin haka Allah shi kuma ya kyale su daga ludufinsa innal munafiqina humul fasiqun lalle munafikai sune fa fasikai Allah kiyaye eh Allah ya ce wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqat Allah alkawari ga munafikai maza da mata da kafirai duka ya musu alkawarin wutan jahannama ai a cikin suratul nisa ma ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari su munafikai su ne ma a mataki na ƙasa sai a dora kafiri a sama Allah ya kiyaye hiya hasbuhum ita wutar jahannama kade ta ishe su wala'anahumullah kuma Allah ya tsine musu walahum azabun muqim azaba madawwami ya tabbata ga waɗannan munafukai Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin alamar munafuki ayatul munafiki salasun a wani guri ya ce arba'un duk mutumin da in yayi magana yana ƙarya to munafuki ne yayi kokari ya bari duk mutumin da in yayi alƙawari ba zai cika ba to shi ma munafuki ne duk mutumin da an bashi amana baya iya kiyaye ta shi ma munafiki ne kuma duk mutumin da in yayi fada zai rika fajirci bi mana yana ashar yana ashar to wannan shi ma alaman munafurci ne wannan su ne manya-manyan alamomin munafiki Allah ya kiyaye mutum ya san yana aikata abubuwan nan ya kiyaye su saboda duk labarin nan da ake bara ba labari bane ana mana wa'azi ne da haka Allah ya kiyaye lokaci ya gabato za mu tsaya sai gobe insha Allah za mu tashi insha Allah Allah ya kai mu ran juma'a za mu yi khatma wato likulli shay nihaya amin